اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا غمام بعلى الإله صوابه قد رساله المولى إلى كل مالك وذلك شرع المصطفى وكتابه ففيه بشارة وكل الدوام فأبطل يا مولاي كل مموه بواضيه برهان على كل دمج لا فأبطل يا مولاي كل مموه بواضيه برهان على كل دمج لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجسنا يا مولاي من جل ذكره فنقصى من اللعل بكل صوابه لا أجسنا أجسنا يا مجيز فإننا علمنا بك النعماء من كل سبيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن لم تدارك في البلاد وأهلها وعاشاك ذاق مطعما غير سائق لا فيا رب عاف العبد وصاب جملة وإني في الطاعة غير مبالغ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولكنه بي في الأمين محكم وذاك سباق الحق آثان سبيقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه ليشرك في قلبي سنا كل بازق لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه على برك مسلم بالمرابي بالغ لا إله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم عديد البوازق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله شفائي لأمراضي وأطيب معاشي لا إله إلا الله بذكر المقفى وذلك فاشي لا إله إلا الله ومستند حقا إمامي محمد لا إله إلا الله وذاك مجني ما وشابي واشي لا إله سئت بمره الهاشمي محمد إله وذلك هرس دار وعوام واشين نجوت من الأعداء والشر كله لا إله إلا الله فلم أر نارا خالدا بقواشي ليلا إلا الله حسنت بذكر المصطفى النفس ثم من ليلا إلا الله
لنا ينتمي من ساكنينا وماشي ليلا إلا الله محمد رسول الله على وأرفعه لا إله إلا الله حسنت بذكر المصطفى النفس ثم من إلا الله لنا ينتمي من ساكنينا وماشي إلا الله
حسنت به ديني ودنياي ثم من إلا الله تفرأ مني بنا وهو فراشي إلا الله أذنت به بيت الإله ومثوى إلا الله أواليه من دور وكل قماش ليلا إلا الله محمد رسول الله على وأرفعه لا إله إلا الله أسنت به حزبي وعلى مودتي ليلا إلا الله وكل فتى ياتي لنا ويماشي ليلا إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه ليلا إلا الله فإن مدي الهاشمي رياشي ليلا إلا الله عليه ملال الكرام وصحبه ليلا إلا الله صلاة بها دهري أديب معاشي ليلا إلا الله محمد رسول الله على وأرفعه لا إله إلا الله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيبنا بهذا المحضر والتاد في بنظرة تاتينا بالظفر الحمد لله غمام بآلاء الإله الصوابج أنا رسله المولى إلى كل بالج أسئلة عشرين بوكو يتكلمون الديواني ولم شور رضي الله يا سوى غمام جزا جزي بآلاء الإله as-sawabigi wanda suke dauke da ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala as-sawabigi ni'imomin ma masu kauri cikakku wanda suke wato sun cika fam ba wani abin da yake wato a tawaya tawaya a ciki ala il ilahi sawabi girgije ne wanda yake dauke da ni'imomin Allah cikakku qadara salahul maula ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ya aiko wannan gizagizai ila kulli baligi ya aiko su ne zuwa ga dukan wanda ya isa mafarki duk wanda ya isa mafarki kuma yana da cikakken tamyizi mana shine abin da ake cewa mukallaf wanda aka dora wa nauyin shari'a ba wai baligi mana mukallafi ba shine kawai baligi ba domin baligi shine wanda ya kai mafarki duk wanda shekarunsa sun kai ya zama mutum ko mace ko namiji ya zama baligi to amma kuma yana da tamyizi eh yana da tamyizi aqili ne mumayyizi ne to sannan ne zama mukallafi cikakke sannan zama mukallafi to yanzu dai wayan su gizagizai ne wanda suke cike fam da nemomin Allah ubangiji ya aiko su yanzu ga dukkan wanda yake wato ya ya kai wato mukallafi wa zalika shar'ul mustafa wa kitabuhu wa fihi bisharatu wa kullu dawamihi shau mai kake nufi da gizagizai ne wannan wani irin gizagizai ne Allah ya aiko na ni'imomi ga dukkanin wanda yake mukallafi kamar da shau ya bada amsa ne cewa zalika shar'ul mustafa abinda nake yi da wannan shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya aiko ta ne kamar wata girgije ne ni'ima akan dukkanin wani baligi aqili mumayyizi ni'ima ce babba ita shari'a ni'ima ce babba shari'a gare mu musulunci ya zo musuluncin nan ya sauƙaƙe abubuwa da yawa wanda suke tsanance-tsanance ne ga al'ummatan da suka shuɗe so akan haka ajiyinsa yake mu kuma na mai zo saɓanin wannan ko? na mai zo saɓanin wannan wato mene ne ƙulani ke faɗa? a subhanallah الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة هو؟ والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر أه؟ ويحرم علي ويحل عليهم آه ويحرم عليهم حق ها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت كانت عليهم Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini don ya sanar mana da zunubai kuma ya kwance mu daga dukkan da bai bayi da bai bayan da za su ke kanmu na nauyin nauyin shari'a wanda aka saukar kafinsa sallallahu alaihi wasallam wala ga zalisi kan alaihi to kaga wannan ni'ima ce shi yasa irin yadda annabawa ko kuma al'ummatan suke addini a baya a cikin tsanani da takura kaga mu duk ba haka ne ba Allah ya sanya masallaci ko kasar da zama masallaci gare mu ko ina yi sallan mu ba mu da matsala da wannan Allah ya sanya ƙasar ta zama tsarki gare mu in mun rasa ruwa yanki jama'a mai sallah al'umma baya ba su da wannan Allah ya sanya ta zama tsarki ma ko ta zama tsarki ma haka ya daukar duwatsu shi kenan ka tsarki da shi ka isa jimari Allah ya sanya tsarkin ma mai sauki a wajen mu al'ummatan da suka shuda yanka sake najasa ta taba ma jiki sai ka sa dutse ka kankara gurin yayi jini sannan ka tsarkaka muku ba haka ne ba ruwa kawai zaka saka wanke ka tashi wani ruwa ba ya an wanke ba yayyafa za a yi kawai yake an gama da ya isa aka duk wanda suna cikin nimomi abubuwa da yawa da Allah ya sarayar na nauye-nauye a kan al'ummacin da suka shuɗe ko ko abin da aka sauka wa incan al'ummacin mu an zo an sarayar da shi gabar mu ba haka aka mamu addini mu sai aka mamu shi da sauki kaga wannan ni'ima ce sannan ni'ima ce samun addinin ma kansa ana cikin kafirci na maganar nema banda wahala da da da da da da zamanta ci barkatai da mai karfi ya cinye karami kawai ko in ba shari'a duwa ina abubuwan haka suke mazala ya zata nan da larabawa suna zaman fauza ne zamanta ci barkatai da zaman rashin shugabanci mai karfi kawai ya dana rarrauna in kana da karfi komai sai ka mallaka kuma komai kana da shi baka da matsala in kana da rauni kuma komai baka sai ka mallaka ba komai baka sai ka mallaka ba za a kwaci ba kuma abin da za yi babu wata hukuma sai karfinka kawai haka musulunci ya zo da wannan ya zo ba haka ba ya zo da sabanin wannan manzo Allah sun yana cewa ad-da'ifu fikum qawiyyun indi ko sai na bakar ne ma ke wada wannan cikin hurbas ad-da'ifu fikum qawiyyun indi anta ata'khudhu al-haqq wal qawiyyu fikum da'ifun indi hatta akhudha minhu al-haqq kakkarfa a cikin ku ni na zama ne a wajena sai na karɓa haƙƙin da ya zama wajibi daga hannunsa kamar da kuma nan rauna a cikin kuɗi ka karɓa ne a gona zan karɓo masa haƙƙinsa a da inda ya ɓata to haka musulunci ya zuta nan saboda haka dai ni'imomi da da yawa a cikin musulunci shi yasa shawar zalla kalle su a matsayin gizagizai na ni'ima wanda suka lullube kawunan wato halitta ko kuwa suka sauka a kan wato waɗanda suke a mumayyizai a kyale ko ba da kai wa zalika shar'ul mustafa wa kitabuhu shari'ar manzo Allah kenan da kuma littafin sa shine alqur'ani wa bihi bisharatu wa kullu dawamiji shi yasa dukkan bisharori sun tabbata a cikin sa wa kullu dawamiji da dukkanin wato hujjoji waɗanda suke masu narkar da banna to sun tabbata a cikin alqur'ani fa abdul ayyamu la yakullu muwahhan kuma wahim biwadhi burhanin ala kulla damiji fa abdul ya maulaya ya ubangiji na roƙonka ka lalata kulla muman wahin dukkanin wani wanda yake wato mai kawo wa mutane wasu wasi ko mai kauda su da kan hanyar gaskiya da abin da yake mai canza wa mutane alƙibla na daga abin da yake saba na addini to Allah ka lalata wannan bi wazihi burhanin da hujjoji wanda suke mabayyana ala kulla damiji wannan ala din ba ala mai ya ara bace ala ce mai alif a tsaye wanda ta ɗaukaka akan dukkan wato a wani mai ƙoƙarin rushe gaskiya kulla damiji ala kulla ka ce kulli in ya zama wancan ala din mai ala ya ce ala kulli damiji amma ala kulla damiji ala din mai alif a tsaye a gisna ya maulaya man jalla zikiru ba nuksa min Allah la bi kulli sawabi a gisna ka taimake mu a ya maulaya ya majibincin al'amarin mu man jalla zikiruhu wanda ambatan sa ya girmama fa nuksa min lala sai zama an tufatar da mu daga ni'imomi bi kulli sawabigi wa'annan ni'imomi da muka ambata a tufatar da mu daga gare su bi kulli sawabigi dukkan abin da yake wato a a cikakke ba tauyayye ba a gisna a gisna ya muji su fa inna na alibna bika na'ma min kulli sabigi a gisna a gisna ka taimake mu ka taimake mu ya muji su ya ubangiji wanda yake shine mai taimako fa inna na alibna bika na'ma domin da ma mu mun saba da ni'imomi daga gare ka mu duk abin da muka saba daga gare ka shine ni'ima baka saba mana azaba ba ba ma fatan zaka yi ta mun saba da karban ni'imomi daga gare ka min kulli sabiki a kuma ni'iman ma kowace wata wata take cikakkiya baka ba mu tawayya fa in lam tudarik fil bilad wa ahliha wa hasha ka zaqu mat'aman ghayra sa'idi fa in lam tudarik fil bilad in ba ka tsamo sha'anin garuruwan nan ba ka taimake mu ba ka tsamo garuruwa daga halin da suke ciki wa ahaliha da kuma ma'abuta wayannan garuruwa ka tsamo su ba wa hashaka kuma Allah ya kiyaye maka ki Allah ya tsare ka ya ubangiji ya zama ka ki bayan bayan bayi sun kai ƙara gare ka kuma ya zama ka baka taimake su ba wannan ba haka kake ba wa hashaka eh wa hashaka Allah mai kiyaye ba za ka yi haka ba to in ba ka taimake su ba za ku mad'aman to za su dandani wani abin ɗanɗana gaira sa'iji wanda yake ma mai daɗin haɗiya ba za a sha wuya baka in ba ka kawo ɗauki ba wa ya rabbi afil abda wa sahaba jumlatan wa inda ya fi ɗa'atin ghairu mubaligi wa ya rabbi ya ubangiji afil abda ubangiji ka ba wannan bawa lafiya ni shehu ibrahim allah ka ba da lafiya eh ka kubutar da ni daga sharrin magauta da suke ta kawo hari kullum wasu haɓa jumlatan da dukkanin yan faila ta gaba ɗaya da almajirai na addini da suke Allah ka kiyaye su wai ne fi ɗa'a ta gairu mubaligi ko da yake dai ni ba mai kaiwa makwara bane a cikin biyayya ni ba mai kaiwa makwara bane a cikin ibada ba wani mai kokari bane cikin bin tafarki amma dai ina fata daga fadalaka da nimarka walakin da hubbi fil amin muhakkamun wa zaka sibagul haqqi ahsanu sabili walakin da hubbi sai dai kuma soyayya ta fil amina a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta cikin annabi muhakkamun wannan kan ingantacciya ce tabbatacciya lallai ba mai kokari bane ni da yawa a cikin ibada amma fa ni sadauki ne a cikin soyayya annabi wa zaka sibagul haqi wannan ko rini ne na gaskiya rini ne na Allah Allah ne ya rino ne ya kero ni a haka jibiltu bihubil hashimi mm da san manzo Allah aka kero ni dama ni cin asali ko wa zaka sibagul haqi wannan rini ne na Allah sibgat Allah wa mana hasanu min Allah sibga ko shi zai ce wa zaka sibagul haqi a hasanu sabiki wannan rini ne na Allah wanda yake shine mafi kyawun rini yafi kowa in rini ai Allah ya rini duk rinin duniya ne shehu radiyallahu anhu shehu yana faɗa ko duk rini duk marini mai rini ya dai san yadda zai yi ya canja farin tufafi ya koma kala ha yawa ka kai masa farar riga da ya ita koriya ko kai masa fara mai ma da ita shudiya ko kamar kai ma ita ya mai da ita baka ko dai wata kana daban ko wata toka toka ko wata yar ana yar ana amma kai masa bakar riga da ya dace ta fara magani to amma Allah shi ya iya wannan saboda shi ne a hasanu sabiki wa man ahsanu Allah sai shi Allah yana mai da baki kuma fari ko ka gansu ba na'am shehu na'am shehu
mutum ya duba madubi ya gani yaya ta fara barbada mai gishiri ko a'a haka kawai bakin gashi su duk a kanka kawai wata ne ga juya kuma fari eh to ga mu Allah ba yake wannan rinin ai sai Allah ku tabaraka wa ta'ala sai sa ahsanu zabi Allah ya buku irni ba abin da ya gara Allah komai ya iya ha abin da mutane ba su iya ba shi kan ya iya tabaraka wa ta'ala dama shi ma mutum ne ba kuma shi ba a tarayya da shi a cikin aiki tabaraka wa ta'ala magani zo da haka Allah ya rinu haka ya kiro ni ku gani da san annabi ku banje da san annabi yadda ku gani na haka zan kasance amma ba an canza ba ba an canza ba alayhi salatu wallahi thumma salamu li yushrika fi qalbi sana kulli bazi salatu ala rahmatu Allah ya tabbata ga manzo Allah li yushrika fi qalbi albarkan wannan salati sana kullu bazigi hasken dukkanin wani mai hudowa li yushrika fi qalbi to ya haska a cikin zuciyata eh bazigu duk wani abu da yake hudowa lokaci lokaci kamar rana da wata kamar taurari duk ba wazigu ne wa'annan duk ba wazigu ne to hasken waɗannan abubuwa wanda yake na ma'ana a na sarari ba ya haska zuciyata alayhi sallallahu alaihi wasallam ala barqi muznin bil marabihi bali salatan Allah da amince Allah ya tabbata ga manzo Allah ala barqi muzni wannan salati kuma mai maituwa ala barqi muznin duk lokacin da walqiya ta girgije ta walqa in aka yi girgije ana ruwa fa fa fa kawai walqiya ta falau Allah ya kuma yin salati a lokacin Allah kuma yin salati ta sanda walƙiya ala barki muzuna akan walƙiya ta girgije ta walƙa baligi bil marabihi wanda take mai bishara da riba ko cin riba cin nasara alayhi sallallahu alaihi wasallam salatu wa taslimun adidal bawazigi ko idadal bawazigi duk ne mm salatu ala musallallahu alaihi tabbata ga Allah salatu wa taslimun salati da aminci ya tabbata ga manzo Allah sun sallama adijal bawazigi adadin masu hudowa suna komawa shine duk hudowar rana da wata kullum rana hita hudu wata hiya hudu taurari sai sun hudu to duk wannan hudowar da suke yi ta kullum kullum Allah ya salati adadin wannan wane mutum shibahi li amrabi wa dibu ma'ashi bi zikril muqaffa wa hawa zalika fashi shifahi kasida ta 28 shawai na cewa shifahi li amrabi waraka ta ga cututtuka na wa ɗibu ma'ashi da kuma daɗin rayuwata duk ya tabbata dai bi zikirar muƙaffa da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ehe warakar cutata da kuma samun jin daɗin rayuwata duk ya tabbata dai bi zikirar muƙaffa da ambatan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wa zalika fashi shi ko wannan ambatan manzon Allah abu ne wanda yake na yaɗa shi ya busu ko ina yaje tabasha ba inda bai je ba fa mustanadi haqqan imami muhammadun wa za ka mijin nima wa sha biya wa shi fa mustanadi sai za madogara ta majingina ta haƙƙan a haƙiƙa shine imami muhammadun jagora na kuma shugaban annabi muhammadu shine majingina ta shine madogara ta wa za ka mijin ni kuma shi manzo Allah din nan sallallahu alaihi wasallam shine dai garkuwa ta mijannu shine garkuwa ta dai har yau da shi nake bada kariya ga kaina ma wa sha biya wa shi matukar mai suka ko mai kai gulma ya kai gulma ta mai kokarin bata suna ya bata sunana ma wa sha biya wa shi eh mai yin eh mai bata sunan mutum ko mai zuwa ya cece kuce a kansa ko ya faɗi magana mara daɗi don ya bata ka eh mana ka san duk wanda ta karewa ba shi da wata hujja kuma abin da ke hannunsa ba wani mai kyau ba wani ingantacce ba to abin da zai mai da hankali akai shine wannan aikin sa kenan sai ta duban wanda ya tunda kaga gare shi to buri ya canja ma suna sai ya bata ka abin da muka sani a wani shekaru da suka wuce kullum kokari ake ai wa'azi a gaya wa mutane dariƙar tijaniya ba addini ba ce kasa shiga ha kafirci ne faila tijaniya kafirci ne kaka bishiyu ibrahim kaza kaza haka haka ake ta faɗa da tsawon shekaru to sai aka gano mutane ba wawaye bane mutane ba wawaye bane sun ɗauki ɗauka wa'azin sun ƙi yadda da duk wannan shiri sanda ake bala to yanzu ya za a yi a raba su da wannan abu to tunda abin ya gagara hujja dai an rasa yadda za a yi an ce ina hujja qur'ani zikirin Allah da salatin annabi da isi gibari da muke da waziba da zikirin juma'a da lazumin safa da dai an kawo duka sana qur'ani ma wannan babu da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum kana cewa ba Allah bai ce ai ba Allah kuma yana gama ƙarya kake ni na ce ai da ka ce babu ya kawo ma Qur'ani ko da ka ce ba a yin zikirin Allah a masallacin Allah sai a ce da ka Qur'ani ma ce wa manazalamu mimman mana a masajidillahi an yi zikara fi hasmuhu wa sai fi kharabiha ha walaika ma kana lahum an yadkhulu illa khaifina lahum fi dunya khizy wa lahum fi akhirati adhabun azim la ahada azlamu ba ɗaya mafi zalunci daga wanda ya hana a yi zikirin Allah a masallatai ya Allah ba wanda ya fi wannan zalunci ma wanda ya hana mimman mana a masajin la an yi zikirin biya su ya hana masallacin Allah ya ce ba za a yi zikirin Allah a ciki ba wasu ai bi kharabiha wannan yayi ko yayi kokari ne wajen rushe masallaci dan masallaci ba gini ne masallaci ba ba fanka ba ba ba tayil ko kuma AC ko kaza kaza duk ba su ne masallaci bin da Allah a'a shi masallacin zikirin ne masallacin ai in ba wannan ba a raya masallaci ba wasu ai fi kharabi hakin na kai kokarin rushe masallaci ga katan guwa tsaye amma ya zama kango saboda ba zikirin Allah a ciki wala ika ma kana lahu an yadahu illa khaifina irin waɗannan masu kokarin su hana masu yunkurin su hana zikirin Allah a masallacin Allah to bai kamata ma a bar su suna shiga masallaci ba sai a tsarare a tsorace a firgice su rika shiga suna ɗan ma saboda waɗannan ba su cancanta mana masallacin ba da masu lahum fi dunya khizi kunyata ta tabbata gare su a duniya don me za su ta ba za a yi ba za su gana yi a ka kunyata kullum kana ba za a yi ba kuma sai ka gani ko ka zo ka yi sharri ka yi makirci ka yi kwalle-kwalle ka gada yi a nan muke cire babban saƙo ko tun daga shekarar jiya zuwa jiya zuwa yau ake kan balahira haka kawai waɗansu mutane sun mallaka kansu addini a ƙasar nan nasu ne abinda suka yadda shi ne addini shi ne addini shi za a yi wani da ba zai daba addini wani to kai baka da yancin kai kuma su ba za su yi ba dama ta kuma kai ta kai ba mu ko constitution Najeriya ba kai ga mana ba alhamdulillah mun gode Allah iyayen mu sun kai mu makaranta mun zauna a gaban bakin allo mun gane karatu ba wani shiki da zai mana shikenci a kasar nan babu shi abinda constitution Najeriya yace ko kenke so ka dauko kace shine Allah ka to a baka dama ka bauta masa ba wanda yake da yancin shi zaka bauta masa ba kai hawa shi dai ba zai bauta ba ko to ya baka kai kai ba ka da yancin ka tirsasa wani wannan shi ne nasan constitution dokar najeriya ayar da ta rubuta abin da ce ba ka da yancin ka tirsasa wani ya addinin da kake so ya yi ba kai sawa ko kai ka haife shi in ya kai shekara goma sha takwas to sai addinin da ya gana ma zai yi haka dokar najeriya ta ce haka kuma ba ka da yancin ka hana shi ya wanda yake so ya yi kai ne da kake da yancin ka hana kanka ko kaza kanka ko kai ko ka ki kai ka isa in dan izala ya ce ba zan yi tijjaniya ba yana da yanci yana da dama yi haka kai yi tijjaniya amma ya ce kai ku ba za ka yi tijjaniya mutum bai saba ƙaryarsa ta sha ƙarya gwamnatin najeriya da constitution najeriya ya ce ƙarya yake bai saba wannan haka yake rubuta a cikin wannan nasan ba kuma wanda zai canza shi to sai aka zagaya aka zo da makirci jami'o'in najeriya su ake bi tun ana shuru manya suna ta gaya mana kullum shau cewa yake a haƙuri an irin wannan ku yi haƙuri ku yi haƙuri to an yi haƙurin da amma da alamu yanzu yaran zamanin ya canza ba magana haƙuri bace kawai za ta yi aiki ya kamata a nuna mai jakko ma ce a kifi na ganinsa an yi wannan balahira a jami'ar bayar kano an sha da ƙyar ƙarshe aka zo aka ba yan uwa dama kamar an musu alfarma su gaba da ziba wato yanzu wai ziba a masallaci a jami'o'i ta zama kamar alfarma aka muku sai an je an yi rubuce rubuce an yi sharɗa kun sa hannu kamar an maka wata alfarma an je an yi a unimet jami'an maiduguri muna kallo ga shi a bidiyo ana mutum na waziba an ɗauke shi an je an jefar da shi waje bai fakula ba kenan bai tanka ba ma an zo an ci sai ya dina ya ƙi dina amma aka aka dinga ɗaukan mutane su kutum suna waziba ba su dina ba ana fitar da su waje kawai don neman fitina da neman rigima masallacin nan ba izala ta gina shi ba masallacin izala ba ne masallacin jami'a ne wadda jami'ar kai ka biya kuɗi ka shiga ni ma na biya kuɗi na shigo kuma dokar najeriya ta ce duk wanda ya shigo a bashi dama ya yancinsa sai kai kana da damar ka yi izala shine hana wazifa ni ko ban da damar yi dariƙa shine yin wazifa ƙarya kake dan ba wani abu izala babu shi a duniya babu shi in nace maka me yayi aikin izala ba kai saka ga mun ba aikin izala hana tijaniya in ban da shi ga mun wani aikin kuma me yayi aikin izala ni in ka ce mun me aikin tijaniya zan ce maka da safe zan yi lazumin safe istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha 100 da yamma ma bayan la'asar zan kuma yin haka ni kadai a gida a daki na sannan in congregation kuma a jam'i dole zan zo in yi istighfari talatin tare da mutane mu haɗa baki mu in yi talatin annabi talatin sa fati in yi haila ɗari in yi jauhara sha biyu wannan dole kullum sai na yi sau ɗaya saboda na karɓa ahadin shau tijjani ni ba tijjani ne kuma akan haka na shigo jami'a kuma sanda zan shigo jami'a a jikin fom ɗin ba a rubuta min in faɗa ƙida ta ba da an rubuta zan ce ni ba tijjani ne ko a ɗauke ni da sharaɗin zan yi tijjaniya ta ko kuma kar a ɗauke ni a jami'ar don haka a nan abinda muke kira yanzu mu ba da jami'ar kuduba muke magana ba ba da jami'ar BUK ba ba da jami'ar ABU ba ba da jami'ar UNIMED ba ba wata jami'a a Najeriya muke magana da NUC muke magana ne hukumar jami'o'in Najeriya gaba ɗaya ta ji ta sani ko dai ta kirkiro idan an ce daga yau ba ta dane ba ɗan Najeriya ba ne to a daina bashi admission a jami'a in ku za a bashi admission a jami'a dole constitution ya ce a bashi dama ya yancin sa ya addinin sa kuma yancin sa da addinin sa ya wajabta masa tunda ya karbi dalika tijaniya sai yayi wazifa kullun so daya kuma yanzu bai da gida sai jami'a har sai da ya gama karatu ya fita yadda yake yin salloli biyar a cikin jami'a a masallacin jami'a wanda jami'a ta gina da kuɗin gwamnatin Najeriya ba da kuɗin izala ba haka yake da yancin yayi wazifa dole a masallacin jami'a ba wanda wani ya ga dama ya bashi ba domin wata lalata da aka kirkiro dama kuma nan izala take so ta kai mu da wayo shine a wasu wuraren ake rigima irin wannan su za su ɗauko rigima ba wani da ɗauko ta ba za su cewa ba za a yi wazifa a masallaci ba sai a tada rigima sai a kama hayaniya sai a tafi suran a fake sai a kama rigima to ku zo a yi sulhu to yanzu ku daga yau shikenan kai salloli kawai aka sani an gina masallaci don sallah waye ce ƙarya ne an gina masallaci don ibadar musulmi kuma batun jani musulmi duk ibadar da ta zama wajibi ga musulmi a masallaci za a yi ta ba coci ba saboda haka shi ko batun jani ne ya yi sainin ya shigo a matsayin batun jani dole a matsayinsa na musulmi bayan salloli biyar yana da haƙƙin ya wazifa sai ya yi kuma a masallaci zai ba wani wuri ba kamar yadda aka ba wa kirista dama ya yi cocinsa a jami'ar ba kuma hana shi ba kuma kowane irin ɗariƙa yake bi ta kiristanci an yadda ya yi wannan a nan to haka batijjane zai yi wazifa don shi musulmi ne kuma a masallaci zai yi masallacin da jami'a ta gina da kudin gwamnatin najeriya ba da kudin izala ba wannan shi ne abin da muke demandin daga nuc kuma dole sai an yi wannan in ba haka ba sai dai a zo a yi a gyara constitution a cire maganar yancin addini a cikin tukunna wannan maganar ba ma ba wani haƙuri a kanta ba ma neman alfarma a gurin kowa ya mana wannan dole za a yi kawai sai an yi dole dole sai an yi wannan yanzu yau an zauna a jami'ar dutsen ma wai an zauna da bai sansala an yi sulhu shikenan yanzu an yadda shikenan aje an yadda yanzu yan ɗariƙa su dinga yin wazifa a masallacin library ana fitowa daga taron wasu suka fara bugo mana waya daga ɗaliban makaranta sa sa to wannan ba masallaci bane musalla ne kamar irin masallacin gidan mai ne wanda yake mai kwas hudu kawai dan zagayen guri ne kawai radda ana ana ruwa ba dama ai wazifa kaga wani makirci ne wannan shikenan an cin an yaki da mu yanzu to ba za a yi a babban masallaci ba dai amma an yadda gashi an bamu wani masallaci daban dan me za a bamu wani masallaci daban masallacin musulmi za a bamu namu ne mu musulmai ne tijjana musulmai ne kuma dole a masallaci za mu yi masallacin da gwamnatin Najeriya ta gina da kuɗinta ba ba gwamnati izala ba dan me wani ne zai yadda ko ya ki yadda kafin mu wazifa ana kallon ma yau a bamu dama mu wazifa a jami'a wai kamar alfarma ake mana haƙƙi ne constitutional right ne dole sai an yi wannan ba mu saurara ba mu ne mu saurara akan wannan in wani yana tsammanin waye magana kamar ta social media ce ko wata rigima ce muka dauko dan kawai fita da kura ko waye ba mu dauko rigima da kowa ba taba jin muna rigima da wani ba tijjana ba a san mu da rigima ba karu wallahi mu abinda shehu me ya ga mana ma cewa yayi da mu Allah Allah ya qaumi fala abadan tu qasbikum fitnatun bil afwi fantasiru ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah ya ku jama'ata kar ku sake har abada a hura wuta fitina tare da ku ba da ku za a amfani a hura wuta fitina ba bil bil sabri fantasiru ku nemi taimako gurin Allah ta kan yin hakuri duk abin da za ku yi hakuri sai Allah taimake ku da wannan la tadribu abadan la tashtumu abadan wa in durtum fa sabran innakum suburu kar ku yi duka kar ku yi zagi ko ku aka daka kar ku rama ku yi hakuri kuma sa hakuri ne har ma yana gaya mana wa in muni ina masajid ilahi fa ma haza bi awwalihi ko wal qawmu qad sabaru in an hana ku yin sallah a masallacin Allah ko ibada a masallacin Allah ba shi yau aka fara ba kuma waɗanda aka yi a baya sun yi haƙuri duk mun san da waɗannan nasosin mun san da su haka shehu ya gaya mana radiyallahu anhu gaskiya ne yana gaya mana kadu hurida hadina wa itratihi ko an kori manzo Allah ma daga garinsa makka ya fita da shi da jama'arsa duk an yi wannan gaskiya ne but abinda muka lura da shi a wannan kara na farko dai ba duka bane ba zagi bane ba rigima a ciki abinda kawai muka ce shine haƙƙin kadai muke bukata haƙƙin mu kadai muke bukata da gangan ake so sai an wata janiya wani fenti daban sai sun zama ba musulmi ba har ma wai wani musu salatu da kai yanzu a nan FCE bici sannan rigimar ta yi zafi ƙarshe sai aka ce waga fili amma mu je mu gina masallacin tijaniya daban ɗan uwa suka fita suka je suka nemo taimako a wurin mutane a waje sa a sasko nan zuwa yadda suka taimaka aka je aka gina masallaci sabo sunan sa masallacin tijaniya na aka yi sa ya wazifa ba a wani riba dan me zamu yadda a ce a ware mana wai masallaci namu daban a zamiya dan me masallacin jami'a wanda gwamnatin Najeriya ta biya da kudinta a nan zami zami da ibada ba kuma wanda ya sai hana wannan in ko da wanda ya sai hana wannan sai ya kawo hujja tukunna wanda ta harta wannan ba mu yadda ba ba mu yadda ba dama ba za mu yadda ba kuma wannan abin da aka yi ko yanzu sunansa dodorido ba mu yadda da wannan ba ba mu yadda da shi ba ma ba magana ce ta wata jami'a ba kawai wani mutum ya dauka cewa da shi muke koya kasa muke ko har yana magana cewa an ji ana sa a media bayan an san inda yake za a iya magana da shi dan me za magana kai asalin magana ma a media muka ganta waɗanda suka buga takardar su suka saka a media ba muka saka ba mu a media muka dauki magana da ma asalin to ba magana muke ta wani BC ko waye ba magana muke da NUC yanzu daga nan kuma in ta ki aiki mu tafi kotu don muna da yanci daga nan hasibirin court ba inda ba za mu je akan wannan matsala da haka duk ya zama wajibi wannan wajibi ne ba nema muke ko roƙo muke ga wai yan uwa ba duk wanda yake da wani kumbar susa a ko ina yana da kuɗi ne ko yana da mulki a hannu ko yana da ko menene ya fito yanzu ne lokacin da zai aiki bismillah akwai wanda suna nan sun shirya mutane da yawa lauyoyi sun shirya za su yi aiki akan wannan support suke bukata kawai yan boko kuma ko ina ba inda ba mu da su a cikin wata Najeriya ba inda ba mutanen mu a ciki za mu ja wannan abin zuwa majalisa ta ƙasa sai an yi mai akan wannan ba mu yadda ba ko ba za mu yadda ba da gangan izala take son ta tada rikicin addini a ƙasar nan kuma an zuba ido a ji shiru da gangan wace ta izala yaushe aka yi ta ba za mu nima mun gida aka wace ta wani duk wanda aka haifa a ƙasar nan ba zuwa ya ta tijariya ba tun zaman dan bodiyo aka ba tijariya a ƙasar nan sai wata izala da ake daga baban gida yawar tissa muna nan fa a duniya aka yi ta izalar sai yau ita ta zo ta gaya mutane da za a addini kuma ba ta yi ba za a yi ba mu fa mu ce izala ta zo ta yi dariƙa ba kai dan izala kake dariƙa je kai abin da kake so ka yi amma dole ba ta zane ya tijaniya kuma baya buƙatar yadda ka ko rashin yadda ka kafin ya yi shine abin da muke faɗa haka kuma gwamnatin Najeriya ta ce na ma haka aka rubuta a constitution ba wanda yake neman yadda wani kafin ya addininsa matukar addininsa ba zai tada hankalin wani ba abinda aka faɗa kenan mu kuma addinin ba tada hankalin kowa in fact wazifan nan har na gama digiri a jami'ar Bayero tunda shine lokacin da nake zaune a cikin jami'a sanda ba digiri nake ba a cikin jami'a nake ba daga nan nake zuwa koma amma har na gama digiri abinda na sani bayan la'asar ake yin wazifa kuma wazifa na ma lokacin ta uku ne ko ai bayan asuba ko ai bayan la'asar ko ai bayan magariba ba kuma sai an yi uku ba ɗaya za a yi tak da haka duk shakin ne kawai yaushe za ku ibada ku ta wazifa za mu rika ibada al'asar to shikenan bayan al'asar ba wani activity a masallaci sai wazifa kowa ya janye nasa mun hana sai nasu bayan magariba zuwa isha ba su suke suna wa'azi suna kafar samu ba wa ya taba cewa ba za su yi ba duk masallacin da kaje a jami'o'in na ana yin wa'annan wa'azin na bayan magariba zuwa isha suna kafarta mutane ko ba hana su ba shine izalar dama shine dama in ba su da wannan ba in ba wannan zagi ba su da addini ai shine kawai nasu addinin su sai a bar su ta yi wanda mu anan ne ma ya kamata mu tara rigima mu ce dan me ake zagi mu awami ba muna kyautata da toga da yawa daga cikin shugabannin jami'o'in nan muna musu kallon girmamawa amma su sani duk girmamawar mu da mutum kowaye tana bayan addinin mu ne tana bayan addinin mu ne kowaye muke girmama muna girmama shi ne amma ƙasa da addinin mu bai kai addinin mu ba tijaniya ita ce addini kamar yadda musulunci musulunci ce tijaniya ba wani abu ne daban a wajen addini wato abin da ke son faɗa kenan so ake a maida sai an mana wani fenti daban a maida mu ba musulmai ba a a tijaniya a cikin addini take a cikin musulunci take ba a wajen sa ba da haka babu wani abu daban ko sabo ko balle a tare da rikici a ce za a wani ba a isa ba tunda dai constitutional right ne dole sai an ba mu kayan mu ba kuma alfarma za a yi mana ba ma neman wai a zauna a yi wani sulhu an yi kaza ka to shikenan an yadda yanzu ku kai lokaci kaza ku tashi ba isa ba kwana kwana nan ba jimawa a jami'ar dutse maulidi za a yi sai da yan wasan gama shiri karshe sai fita suka saka mahol a waje a duk prime minister sun jami'a aka hana su yin maulidi ba sai su yi maulidi ba wani irin musifa ce wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba tabarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutaka wannan abu burki Allah ya sauka ba za ka mijin ni na haka mutum ya taɓa ya taɓa annai ya taɓa Allah ba je ma mashi ba shi kuɗi kurum ba ka shira za ka mijin ni ma wa shafiya washi Allah ya kiyaye sai tumi madina hashimi muhammadin wa zalika an sidda haraba wa washi sai tumi madina hashimi yi muhammadin bismillah sa'itu bi madina hashimi muhammadin na arzurta na samu arzikin lahira saboda alfarin mai yaban da nake wa manzon Allah da albarka yaban da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da arzikin da na samu da yabo manzon Allah na same shi wa zalika harsi kuma shi yawan manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma har yanzu noma na ban da wani noma ba yaban annabi ba addahar tsawon zamani shi ne noma na wa hawa mawashi kuma shi ne ma dabbobi na nake kiwo in kiwo ne ma ne to shi ne dukiya ta ta kiwon dabbobi dai yaban annabi dukiya ta ta noma yaban annabi sallallahu alaihi wasallam najautu min al'adai wa sharri kullihi fa lam ara naran khalidan bi gawashi najautu min al'adai na tsira daga magauta wa sharri kullihi na tsira daga sharri duka baki ɗayansa kowane irin sharri na tsira da shi fa lam ara naran khalidan bi gawashi fa lam ara naran shi yasa har abada ba zan ga wuta ba albarka annabi ba zan ga wuta ba khalidan wuta wanda take madawai wanda ake dawama a ciki Allah ba zai nuna mu ita ba ba zan ga wutar lahira ba wai wuta irin wanda ake kunna a dafa abinci ba a wannan ba naran khalidan ba zan ganta ba biga washi wato da da da da da, da sumewa wannan qur'ani ne ko aya ce take cewa lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawash to shine biga washi din eh falam arna naran khalidan biga washi lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawashin kamar da Allah yake faɗa shi ga washu shine wato igma'u kaman farfadiya ko kuma sumewa yayin da bala'i ya bala'i sai mutum ya sumi ko to irin wannan magashiyan ne waga yace mutum ya faɗi magashiyan alai mana su mamme ko eh shine zaka ji larabi larabi sa wa huwa magashiyun alai algashiyatu shine wannan eh hankali ya fita saboda bala'i ko azaba da ta yawa to Allah ba zai nuna mun wutar lahira wadda take wato tana sumar da mutum ba hasan tu bi zikril mustafa an nafsa summa man lana yantami min sake nawa shi hasan tu bi zikril mustafa an nafsa na kiyaye na tsare kaina bi zikril mustafa da ambatan manzon Allah na tsare kaina da ambatan annabi summa man lana yantami sannan duk wanda yake dangantaka zuwa garin shi ma na tsare shi ne mai katanga da ambatan manzon Allah min sake ne wa mashi na daga sake nina wanda suke zaune a wajena ko da yaushe wa mashi da wanda yake zuwa ya tafi yes hazan da bihi dini wa dunyaya summa man tabarra'a minni fi nawan wa firash hazan da bihi dini na tsare addini na na yau addini na shinge bihi da alfan manzon Allah da amatan manzon Allah wa dunyaya aka na duniya ta nemi ta shinge da amatan annabi sun man tafarra'a minni sannan duk wanda ya zama tafarra'a minni ya fita daga gare ni mana ya fita daga jikina a matsayin farko ba asulu ba asulu shine iyaye farko kuma sune iyaye da jikoki da duk wanda suka fita daga jikinka to na kiyaye duniya ta na kiyaye addini na haka na sun man tafarra'a minni haka na duk wanda ya rassantu duk wanda ya resantu daga gare ni fi nawan wafira shi a cikin wato a shimfiɗa ko kuma a cikin halitta mana duk wanda ya fita zai yi jikina daga cikin halitta wanda za haifa na kuma fira shi hasan dubi hibaitar ilahi wa ma sawa hawalaihi min durin wa kullu gumashi hasan dubi hibaitar ilahi na kiyaye ko na tsare na yi wa ɗakin Allah ma shinge bihi wannan mutum shehu haka awa mana bukata a mata a mata da bai ta ma ka awa sai an mata da bai hazan da mata da ilahi na tsare ɗakin Allah ma tabaraka wa ta'ala bihi ko kuma sallacinsa duk yayi wa ma sawa hawalahi da duk abin da ke gefen ɗakin Allah ɗin min durin daga gidan da jiyo kullu kuma shi da dukkanin kayayyaki ma kuma mi kuma shi dai tufafi kenan sana hasan tu bihi hizbi wa ala mawadati wa kullu fatan ya ce na wayu mashi hasan tu bihi hizbi na tsare wato a jama'a ta ko tawaga ta yan faila na tsare su su ma nayi musu katanga bihi da ambatan annabi wa ahala mawadati dukkanin masoyana duk wanda yake so na shi ma nayi maka katanga da ambatan annabi na sa shi a cikin shingena wa kulla fatan haka na na tsare dukkanin wani saurayi ya tila na wanda yake zuwa wajen mu wayu ma shi kuma yake tafiya alayhi sallallahu alaihi wasallam fa inna madiya la hashimi riyash salatin Allah da amince Allah tabbata ga manzon Allah fa inna madiya la hashimi cewa ya bamba hashimin dangi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama riyashi shine fuka-fukai na tashi sama da su nake dagawa alayhi ma la alkirami wa sabihi salatun bi hada hariyati bu ma'ashi salatun nan ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salatun salati tabbata alaihi ga manzo Allah mala al kirami da iyalansa masu girma wa sahibi da sabbansa bi hada har ya dibu ma'ashi bi hada ya dibu ma'ashi da albarkar wannan salati ne rayuwa ta yi min daɗi da hari tsawon zamani na alhamdulillah in wa nan za mu kwana insha Allah sai Allah kai mu gobe abin da ya tattowa dai rana asabar ne insha Allah ha sama eh sha ɗaya na rana barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji gamu Allah ya ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da wasu da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya malamu Allah ya saka musu alheri iya mu Allah ya saka musu alheri mu zamu iya Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rabar barka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke gona gona mu gida Allah huwashi abin da muke Allah kare mu kasan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana da yan uwansa Allah inganta lafiyar su Allah saka musu alkhairi Allah sa rakiya ta tsorar barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taro da yake gaban mu kuma Allah ya dafa mana a cikin sa Allah ya sa ai lafiya kare lafiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha alhamdulillah